نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gurkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata uku ga wata na Sha'ban hijira shekarar 1445 wanda ya dace da 13 ga watan biyu dubu biyu da ishirin da hudu muna cikin littafin fikiyo suna na asayar da sabik yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha ɗaya a wannan littafin na fikiyo suna na ga darasi da ya gabata mun zo ƙarshen bayanin cewa idan mutum ya ƙare sallah bayan ya ƙare sai ya ga najasa a jikin shi ko a jikin tuhashi mun ce aka ce tuhashi tun daga hula har inda yake tsaye ke sallah turin da yake tabawa na jikin shi da inda yake tsaye sai ya ga najasa bayan ya ƙare sallah ita wannan najasa ya san da ita da mancewa ce sallah koko ya san da ita mana ya san da ita koko bai san da ita ba bai san da ita ba ya gani bayan sallah ya san da ita ya mance ya gani bayan sallah koko a'a ya san da ita kun bai mance ba amma bai iya ture ta duk wannan sallah shi ta rabu wanda ya sallah da najasa a jikin shi bai sani ba sai bayan ya ƙare sallar shi ta yi ya sani hemanci sai bayan sallah ya tana sallar shi laye talam ga ta a jikin shi ya san da ita bai iya tsore ta amma ya yi sallah sallar shi ta yi shin bayan da muka ƙare a shan karatun kuma ce wannan ita ce fatawa ta da yawa daga cikin sahabbai da tabiyar kuma madogaran magana ke kayan nan akwai naji a magana wani ya atisha yan wa aka yi atisha bambancin akwai bambancin tsakanin atisha da sallama ita sallama idan mutum dubu suka zo ɗaya sallama ya ɗauke musu ku dubu aka yi sallama ɗaya ya musu ya ɗauke muku amma da atisha ba haka ba ne ɗaya atisha ku dubu kun ji kowa sai mai da musu annabi sallallahu alaihi wasallam ta inganta ta cikin sai musulman ruwa ingantatta ne yace man atisa fa qala alhamdulillah qala fa haqqun ala kulli man sami'ahu an yushabbitahu haka manzo Allah ce duk wanda ya atisha yace alhamdulillah haƙƙi ne kan duk wanda ya ji shi ya maida maida yarhamkallah in ku dubu ne ko sai mu sha da amma sallama ci ɗaya amsa ta yi haka na sun yi yanzu nan karatunmu yake cewa za mu tashi kenan mana hafiya alaihi motsin najasatin na sau ka tabbatar da nisa ta taba ka amma ya ka kasa ganowa ina ne ina ne ta taba ina ne ta taba ka kasa ganowa wannan a wannan halin wajaba alaihi gusulahu kullu dole ka wanke tuhar gaba daya shikenan riga ce wanke gaba daya wando ne gaba daya tafi ne gaba daya shikenan shine abin da cikin wajibi ne kanka shine wajibin sarke abin da yake kanka na wajibi musaddam ta sakin li'annahu la sabila ila al-ilm bi tayaqqun tahara domin babu hanyar da zaka sami yaqini kana cikin cikin tsarki illa bi ghuslihi jami'a wa kamta gaba daya dan kawai gidan bangare kan shakka an yana kwan ayan kwanan ne an yana ne bai baka samun yaqinin tsarki kawai ji gaba daya fa huwa min bab malakin wajibu illa bi wajib na na usul fiqh cewa iyakan baban duk abin da wajibi bai cika sai ai to yin wani abu ya zama wajibi dalilin a tabbatar da wajibi sannan baka iya samun wajibi ta tsarkake kanka daga najasa sai ka wanke gaba daya kinan wanke ta gaba daya tuwal wajibi magana kenan yace in ishtabaha at-tahir min as-siyab bin najis minha yataharra fa yusalli fi wahid minha salatan wahida kama sa'alat al-qibla sawa'un kathura 'adad as-siyab at-tahira am qall nan abinda yake so ya kawo maganar eh yake cewa idan ka kasa gano tufa mai najasa da marar najasa misali kana da riga uku hudu ko biyar ko goma amma ka tabbatar ɗaya akwai najasa a jikinta makasa gano wace ce riga goma gare ka kasa wuri guda amma tabbas a wannan ɗayan akwai najasa shi ne sai ke ce maka a wannan hali ya taharra za ka yi kirdado ka buga ka ziba ka ziba da ga wadda dai ka ga alama ka haikinin ba ya tabbaci fa yi salli wahidatin minha talatin wahida ya kai salla guda kura nan mene ne akwai malaman fuku daga cikin malikiya kan mutum hadis suna kare masa su ce ya kai salla hamsin ya kai sallah hamsin ta kusa sallah ka ta yi in riga hamsin ce haka ta fita shi zai ga wani magana in riga goma ce gare ka ka tabbatar ɗaya mace sace to kuma dole ka sallah a cikin to idan ka sallah hamsin gaba ɗaya to wanke sama wanke ɗayan ka huta ba yake nan ba ka sallah hamsin aiki ce ganin kamun ke tuwai ya ta wuce mai da ya ta to shi ne wannan kenan ya ta wuce kwanta maka kuma sai kafa madogara sai ce wannan kamar sa da kibla kamar sa da ta kibla ce a ƙa'ida ta sabbin ayyakace idan mutum ya rike ce alƙibla sallah hudu zai ko na kotu aka ce aka ba haka bane ko aka ce ta harar zai diba ina ne yake ganin ne ne kuma sallah bura shi ke to yadda masa da kibla take ita ma haka ce za ka diba wadda kake ga alama da yau ne ta ce ka zo nan ne gabas nan ne ko arewa nan ne ko gari bare da kaga alama kurin nan ne ka sallaka ko daga baya zo ba haka ba ka sake sallah shi ba sabon sallah ka dun kan da cikin gatamu na lokacin wannan ko cikin sifa sallah ne ne bayani shi yi sallah kuma annabi ce sake ba sai ya ce wannan tuwar kaɗan ce ko da yawa ce duk ɗaya kurin ka dubu guda wannan magana ta ƙare ta ɗan fa'idodi da ya kawo da wanda na yau da kullum ne dai na yace fa'ida da ana yawan bukata bayani akan su yanzu sai qada'ul haja qada'ul haja a ce hausa biyan bukata din karin magana ne bakance ne yake cewa ba su a kama abin faɗiya kullum duka su biyan bukata da an san kenan ta dan adam wani wutsari kashi da dai bi aka shi a ci biyan bukata su ake ne kullum hawa salon gade zuwa wutsari su ake rada qada'ul haja sai ce lirƙadar hajjata adam mai biyan bukata ana bukata da wasu ladubba da ya kamata yi talakasa fi mayil za a taso za mu tato abinda yake ladabin da ya kamata yi fi mayili abinda zai biyu baya za mu kawo abinda ladabin da ya kamata mai biyan bukata yi na harko ya ce allah ya tafiya mafi ismullah kakka zo tare da abin da yake da sunan Allah a wajen biyan bukata illa in khifa alaihi diya sai da kaji tsoron in ka ajiye shi zai a sace ko ya fice misali ka zo awa kudi masu kalmar shahada masu kalmar shahada da kun kudi irin kudi mai kalmar shahada wani sunan Allah jikin shi ka ajiye kowa ka shiga ban daki kaga da ruwa ce sai ka saka hanka a jihu magana kenan dan in dai ba tsoron bacewa ba abin kai lalace ka ajiye a wuce aukana hirzan ko kuwa sakwacce wata jika ce wani abu dai na na ɓoye kuɗi ko ajiye kuɗi shi ne hirzan ba hirzi ba na hirzi wai tsanani wai laya wai wata kariya haka suke da hirzi na hirzi kamar wani abu don tsari na ajiye kuɗin ka wani abu haka ya ce wannan magana da yi ta ka a shiga da sunan Allah sai in ana tsoron abu kaza sai ce ya yi magana da hadisi anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه رواه الأربعة حديث عن بن مالك كبال لبارن شيء أنه صلى الله عليه وسلم ياسا زوبانيا wanda na kashe rubutun da yake jikin zoban muhammadu rasulullah to wannan zobe tun da akwai wani rasulullah ta tafa kana da za da halar halawa da in zai shiga bar daki sai a je zoba a kowa kusan annabi sallallahu alaihi wasallam kaman zaman shine kashin shi in ya saka da uwa shi yake bugawa a sama a san da cewa da bajin shi da ya zo zai fara mu'amala ta aika leturori ga zuwa kasashen bayan hudaybiya kasashen laraba kasashen duniya sarakuna to a musulunci babu wannan kashi suka ce ya rasulallah waɗannan sarakuna na duniya wa ba su karɓar takarda daga wajen wani ke da kashi bisa da cewa da bajen shi ke da kashi abin da mu'amala mu'amala ta annabi ya ce a yi annabi ya kashi shi ma ba sai gashi ba ya yi don haka nan ba da duniya ɗan rasa ba ka ce a wani kawunci kawai suka yi wa dini ne abu dini ba ne ba abu na mu'amala ba ta wani kawai suka ba kai ba ba koyi su ba su yi su ko suna yi kuma ka ga musu su bisa ɗaukar takarda ta riga ina take yadda sai da kashe sai sa aka yi ko ake bugawa aika kenan akwai mu'amala da mazaki da ibada ibada ya ce an gace kai ko koyi da addini abin da ka aika da addini wani bai aika da addini mu'amala ce dan garin sai a buga da wajen wani shi ne magana kenan ya ce kenan wannan hadisi da ya kawo illa bayan cewa rahul arba'a sai alhabis bin haƙasir ya ce a wannan hadisi inda ma'alu hadisi yana da illa ala abu dawud innahu munka ya ce wadda juzul awwal min hadisi sahih mai a nan matsala hadisin abinda ke da matsala wannan kalma fakana iza da halata tabbata wannan ba wannan ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labisa khatiman kashin Muhammadu Rasulullahi wannan ya tabbata ba magana kan shi ya zo mai mai rubutun Muhammadu Rasulullahi wannan babu shakka ya tabbata abinda yake da illa ƙarin wannan fakana iza da halala wa da'u shine yake da illa a malaman hadisi ba shi da inganci amma zo bai tabbata yake amma cewa ya ajiye ƙoban ɗaki babu ruwa ta fata ta kan shi shi ne magana kwanan kenan tuntukinan shi na albanin tattakinan bai kamata ba a kawo wannan hadisi mai illa a kawo hujja da shi kan waccan masa'ala idan abu daban wanda za a ɗauka kan sai alubu'ud wal istitar anin nas ladabi na biyu kenan ana san nisanta ka je nesa kuma ka ɓoye ka a ganka kana biyan bukata biyan bukata an ce kashi kuzari shi da yake ne amma gwara-gwara zai kama bauchi an ce biyan bukata ko an bayani kuma kuna bayani biyan bukata na ne kutsari ko kashi na bayani ta marko shi ne mutum zai biyan bukata ake magana kenan mutum ya nesa da mutane kuma ya kare kanshi da wuta na menene mas'ala zai yi ka kare kanka ba a ganin ka amma ana jin karanka wannan ya karanta da mun ladabi in za a yi ban daki a gida in za ka filankin ban dakin ka a gida kakka yi ban daki kusan inda yake hidin gidan da ake zama ana hira ta iya wani shiga wani ke kasa mutuwa da kashi gaban daki wasu zuwa suna shekon mata wasu ana hira kowa kashi ka ajiye wani fruit town zuwa kashi ka mutum ya kasa mutuwa iya da miji ne iya mai gidan da shiga iya da shiga wasu mata kowa a cikin gida suna hira ya shiga da ya kubce mishi ka gani matsala ce kenan kai nesa a yi ta a nesa za a filankin ban daki a yi na ba a yi ba ƙarar wani abu ne ta faɗa wani shi tsarin na wani haka magana ke wannan haka kamata gaskiya kuma in a daji ne kenan sai ka tai nesa inda ba a ganin ka ba a jin mutunka ya ce wannan magana dai ta a yi nesa kuma a kare kai daga mutane lasiyama inda alƙaƙi balle ma wajen bayan gari da shi ne kajin ƙara ya ce ne allah yusu ma'u lahu sautun don ka aji wani ƙara na shi autu shamma lahu ra'iha ko aji wani tsami ya hoto daga wajen da yake wannan abin wannan kariya za ka sake su a yi nesa a kare kai daga mutane ka aji ƙara ƙaranka don kana nesa ka aji tsamin abin da ka wuri shi ma kuma ce wani da wani da kan mace wani da ta fi sunna zan bayanin da ya maka na ladabi na biyan bukata a yi nesa a kare kai ga dalilin shi ita da hadisun jabir dalilin hadisun jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala jabir ke cewa kharajna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi safar فكان لا ياتي البرازه حتى يغيب فلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ان زي بيا بقاتا البراز muka ce a Hausa ya ta yi bayan gari ko daji su ma barazu kuma daji ne ko hili aka cin daji to karan magana ne ya ta yi barazu kenan wuri wanda yake bayan gari kurin ya yi bayan gari ka dukkan magana ne ka daban da cin tutu tutu kaga a sa abin akwai kalamta amma ya ce ya ce barazu ya ta yi bayan gari a wasu abin abubuwa ya ce in za shi bayan gari iya tahiya hatta mana hatta gib kenan iya tahiya inda ya bace ba falawura ba ganin shi ya tace da ba ganin shi wannan ruwa ta tabi namaja kuma hadisi da ya tabbata akan haka ruwa ibn maja kuma da abi daud ruwa ta abi daud abinda kike adan fasan can kana idza arada al baraza intalaq yanin bayan gari yana tahiya hatta la rawu ahad hawul ba mi ganin shi can ya koyi ya tahiya ولم وتروا أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد نصر لما النبي أشي سنشي إن yake in iya min zuwa wata zuwa wurin ta iya biyan bukata da yake gani yana zuwa nesa shine kenan hujja ta kawa maka ladabi in mutum zai biya bukata ya nesa inda ba ganin shi ga dalilan wannan ruwa duka sun tabbata duka sun tabbata kansu sai a ladabi na uku aljaharu bil basamala abitatamiya inda ya tsince ne wal isti'azatu inda dukhul fi bunyan fi bunyan wa inda tashamir thiyab fi fada ku gane tarjama da yake kuma da zuwa tarjama ta yi maka a kaga da kuma kama dalilai shi yanzu ya ce maka ladabi na uku bayyanar da bismillah da neman tsari a wajen shiga amma a gari a gari inda dukulu filibuniya daidai shiga wurin banɗaki ake bismillah a nemi tsarin wa inda tashamir siyab fil fada to an ce maka in za a shiga wannan ibada ake to a daji wa a daji ana irin wannan addu'a lokacin zaka tube lokacin da ka shirya komai kai zaka tube sai kai bismillah a daji dole biya bukata a daji sai ka je ka shirya ko bukata mu wurinka in zaka bukata ka yanka tube sai ka addu'a ka haka ne kaida shi ne ce maka fil bunyan wana inda da kullu fil bunyan kuma amma a cikin gida inda yake da gini wajen shiga amma a cikin inda yake da daji ne anan za a yi inda tashamir siyab wajen kware tuwa sai ce wannan shi ma tarjama da ya maka sai ce li hadisi Anas radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala qala bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة أنا سكي cewa nan sallam ya kasance in ilihin shiga matsayin banɗaki sai ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan ruwaya al-jama'a cikin jama'a su imam ahmad imam al-bukhari muslim abu dawud tirmidhi zai bin majah sun karuwa da majah to amma anan wannan albanin duka sai ta albanin na tamamul minna yace na akwai wani dan kuskure na hadisi na karatu ilimin hadisi cewa ruwayar da ya kawo ta kalmar aljihar an kadiba ba wata madogara a kanta a cikin hadisi shi ne ya ce a bayyana a lafazin a taba magana bayyana ba shi abin da alaba nake magana ba lafazin ya ka bayyana a lisan hadisi na biyu kalmar cewa idan arada an yadda kula alkhala in tsenihin shi ma hadisin suka kawo su wannan babu wannan za a rada ko inda da kudin da kun wurin shiga mallaki ba kalmar wannan irada za a rada magana ta bismillah kuma a ruwayar duk a cikinsa gaba da kaf aljama'a ba su kawo wannan lafazi ba a tare kaza kaza bismillah kaza kaza ya ce alama abu ɗaya ne yadda duk da a tsarin ruwayar kalmar wannan hadisi a wannan jumla bai zo ba to amma yin bismillah ya zo a wuri daban ruwayar turmizi haka ibn maja cewa satar ma bayan a'ayunin jin wa aurat bani adam bismillah rahman zai da ayyukan kwala ayyukan bismillah abinda yake sutura tsakanin mutum tsakanin idanun aljannu da ɗan adam abin da ke masu tura ce da za a rada an shakula kala in mutum zai shiga bayan gari to an yi kula bismillah wannan kayan gina a can bismillah ta zo amma a wannan hadisin bai zo baka a jere kenan tun musa wani bismillah ta tabbata ko ruwa ta tabbata ta turmi zai ka ibn majah ruwa ta tabbata in mutum abin da yake kenan kare maka kare yake hijabi tsakanin kai da aljannu za shi kamar da ake ce bismillah kana mutum bismillah ko sai ita kuma wannan Allahumma a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith haka yake dole Bukhari Muslim dole sauran haka ta karuwaya iya bismillah iya Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ita dole ta fata to amma babu sharadin sai ka bayyana wannan shi kenan akwai bismillah kuma akwai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth Allah ina neman tsari a wajenka al-khubuth mazajan aljannu shi ne jama'a khabith shi ne jama'a shi ne al-khubus khaba'ir jama'a khabitha kenan kana neman Allah kana neman kariya ka kare ni daga mazaja aljannu da matansu shi ne a lokacin shiga ban da ake kamata a yi biyo da ka kai mutum ga abin cikin ba ga abin da ya ce an kai mutum ga biyo da ta ba ko a suna an ta kaɗe shi kenan ka yi duka inda suna ce ka duka ka yi bismillah kuma ka yi wannan neman ta'awuzi daga mazan su da matansu na aljanu wannan an sa musu ijabi na kariya a shan aljanu yana da yawa ya wani girma sharin ya bari iska shi zaka gudu ganka ba kuma ka tsaya sun daga kuta kwan ka yawon na gaba kurin ka huta bismillah allamin ya hutu baka min kuma sauran kafayar kurin ka shiga ban daki tuna akwai wanda san muhimmin san shi nan bai kace ba ya shi inda ya gaba ta madogara kan shi na maganar shiga da kawai hagun a hoto da dama za ka sam shi bai kashi me yasa ganin kamar albani da kansa cikin cikin ruwa da dalili albani ka masala yace duk wani bincike da ya babu inda ya ga ruwa ko mai rauni ko mai rauni wanda ta kawo shiga ban daki da kawal hagu a hoto da babu ko mai rauni ce da gani duk bincike da ko ruwa ya zaifa a shiga da hagu a hoto da dama ta iba da babu yace allahumma illa yace iyaga masu wannan magana yace allah iyawa sun dogara akwai abin da ya inganta na shiga masallaci da kafar dama a huta da hagu muna ta fara da cikin iya malamai sun yi abu na istimbadi sun can wajen ibada ne wurin da gina koren wurin zata ne to iyawa da shi suka kiyasi malamai suka ce maka ruhi ne kenan na hin a shiga da kawar hagu tun da wannan gasa ce a huta da wata amma ta ba jita ne da kafin kafin wata na kuwa zai da wani ko ka hutu ya shiga ko ba kasa ko sa hagu ya da su isa ba kawai ya mace wannan ya koma baya shigo da ya shigo da hakokin to baka yi lalle ba babu nasan tayana ba ba duk da ka magana wannan eh ba hori an na bayani tun farko abinda aka ce in zaka shiga in zaka shiga ban dakin ake yi bismillah alamun ya udu bika min fil khabas a shiga ke kenan a can kuma bai ka kuma ta'awuzi a wajen tsuguna wajen babu in a daji ne aka ce inda yake ba gida ba lokacin da ka shirya zaka tsuguna ya ka bismillah alamun ya udu bika min fil khabas shikenan ba ba ta'awuzi daban bayan wannan a sunna sunna babu wannan ba wannan sai magana ta gaba an ya kuffa anil kalam mutlaqan a ban ɗaki wurin biyan bukata san ba a magana ko talaka yace mai mutalakar sai ke ma fasara mutalakar ce sawa'un kana zikiran ko gairu ko gairu ambatan Allah ne kai ko ba a kan Allah ba san ba a mana kalami lokacin biyan bukata wannan magana yace fala ruddu salama baka mai da ba sallama wala yajibu mu'adhdhin baka amsawa mai kiran sallah illa lima la budda minhu sai in zaka magana sai da zama dole akwai darura ya kama kuma salan darura ka irshad a'ma yakhsha alayhi min at-taraddud kana sallah he ga makawo ya tun kawo roka kuma akwai rani a gaban shi zai gangara zai wada wannan dole kai dole kai ko kana biyan bukata a daji ne yawa sauri jiya ne sai ka zama kawai kamo hanya a nan ka yi magana ko a sallah ka yi magana a nan babu sai ka yi magana kana biyan bukata farawo kai makawo ya zo iyawa kai kana wani kwari ne ma ka laɓe shi zai faɗo sai ka yi magana nan misali ka maka kallin dai inda darura ce kana iya ya ce fa in a tasa a sana'a zalik hamidallah fi nafsi in ma kai atisha cikin kana biyan bukata kashi ko tsari to ka yi alhamdulillah ka a ranka wala yi harfik bihi lisanahu kakka motsa harshenka ya kai a rai shigan ba kiran zikiri a rai hatta haka shafatawo ba ka'idar zikiri na tafakkur in duk zikiri ka'idar shi motsa harshe ba kiran zikiri da zuciya ya tafakkur kayi tunani shi ma da ba abu ne na ibada tafakkur bi ayatullah amma ce zikiri ne da rai ba babbe sunan zikiri to nan za mu ga dalilai da ya kawo shi ma mai ga dalilin shi ya ce wannan magana duwanda ta jama jama gaba daya ta ba a magana gaba daya zikiri ko ba zikiri ba ba a bai da sallama ba a amsa mai kiran sallah sai inda darura in kai atisha kakka alhamdulillah ya dai a ranka duka ya ce da hadisi ibn umar da jin hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma يتي أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه ابن عمر كتوى رجل عنه وانا متن مر على النبي صلى الله عليه وسلم يازو وجيوا manzara sallama yana biyan bukata ta wutsari fa sallama alai sai ma annabi sallama فلم يرد عليه النبي ميدا مش رواه الجماعة ضد a asalin gidin ruwaya annabi ya biyo shi annabi wani mai sallama sai da iyaye da ya kare sai biyo shi annabi sai mai da mai sallama ita kare kare kare ana ana zikur Allah wani ga alhatar hala yace naji sallamaka ba abin da yana ina dan ina kyamar ambata Allah a wannan hali ina kyamar ambatan Allah yace magana magana ina kyamar ambatan Allah a wannan halin bai bukata saboda da sai da mai da maka ba ya tabbata haka wannan shine hujjar ta farko ta ba a mai da sallama shi ne za mu samu dai anan ba ta magana ba sallama sai a wannan ruwar jama'a duka ya ce illa ibn bukhari sai bayan wannan hadisin na ibn umar akwai na hadisin na na abu sallallahu alaihi radiyallahu anhu qal abu sa'id ke cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakhruju rajulani yadriban al-qa'id كاشفين عن عوراتهما عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه abin da ke ta wannan ruwaya cewa wasu da ke cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya kharju rajulani kada mutum biyu su huta ya daliban za su je wajen kashi biyan bukata an kama na zuwa kashi kuma kashifain an aurataihima za su je al'aura a buɗe ya ta haddasa ne suna hira irin da ya aurata rakanin kashi ya kawai ya kawai ba rakanin kashi ne ta kashi tare haka ya kawai haka ya kakara ba kashi a daji sai ku tsaye mutsala rakanin kashi mutai iya kai kana na kashi yana shi can suna hira ana yi kadai shi yana karɓar kanan wani ana yi a masu addini wani haka wani shi ake magana ya ce sau ta kashi sun buɗe al'aura kuma suna hira sai fa'in nan la ya mutu ala zalika allah yana hushi kan wani dabi'a wannan wanda kan ci ruwan galil saurin ton albani na farko albani ya magana a kan rauna wannan ruwaya ya raunana ruwaya amma daga baya ya yi tadaruk ta ya samu ya yi rauna ta dalilin wasu hanyoyin hadisin da suka zo su sana abu dawo haka sauran su ibn maja ya ce amma a gaskiyar magana ya samu isinadi daban wanda ya karfi gwiwan cewa hadisin iya da madogara tabbatatta ijin suke cewa albani iya iya tubba da warwara ya ce addini babu jumud ku hudu abin za ku hudu ana samun suka wannan ya ce ana ba kumya ba ne ba ka fuskuro gyara ba wani matsala ba ce ba ta karbi da kan fuskure ba tana addini na Allah ne muna hukunci kan hadisi kan hujja an kama dogara kaza kaza kaza ba haka ban da ka ba lokacin da ce da ne wani hukunci kan wata ruwaya kan inganci ba ta inganta ba ta kan hujja me za zan bari addini Allah na wani zan bari dole ko ban warware haka idan na soki hadisi na ga inganci zan bari duk ɗaya ne sai ka ko littafi akwai tarajiyar albani ta akwai wani mutum guda biyu manya wanda an samu zai suna taraju albani taraju albani ina bayan kwaraje ya taraju taraju iri biyu na cikin littawan akwai na minat sahih na tad'if ko minat tad'if na sahih akwai taraju da zai a ce daga inganci ya koma rauni sai jero maka hadisi kaza kaza kaza kaza a wuri kaza sila kaza na ce bai inganta ba amma dalilin kaza kaza kaza ya inganta a ɗauke shi daga sahiya a kashi da iba ko daga iba a kashi sahiya ya ba umarni da manzan ba a ɗauki sai na rubuta da tawai sai suka sahiya ya yi da ko ya yi da ifa ya ce to yanzu wannan ya tsada maka wannan shi ya ku ɗauko sahiya na sa shi a lamba ta kaza ta kaza yanzu in za a sake bugu a sake buga shi a hudda shi daga nan sahiya a kai cikin da ifa ko daga da ifa a kashi cikin sahiya ya ce ba wani jimu a jirin Allah ne kuskure nuna gyara shi don mutane kuma sai ku soke ku zuka ma ku ku kore cai abu ne na kaida ta ilimin addini babu jumla babu jumla addini ka tani na kaida zan kuma ba gyara ba haka to to irin wannan ina cikin iya cikin irin wannan wanda ya ce mai rauni ne daga baya ya tadaru wanda yan uwa wannan shine ake ta tasaruki ma ga wasu malamai gaugawa ya ce ai waya ta khadijin hadisi ko albani kaza shi ma ka ya kari anan Kano ko a wannan Nigeria ko a wannan nan Niger ka ya ya wasu wala albani tadaru kada musu ganewa su irin wani malaman sa albani irin wani malaman malaman wannan kai yanzu za ka yi wa hadisi hukunci ne da isnadin da yake hannun littafai wannan naka hannunka na malam wani wani bukhari wani wane ne na littafai da aka yi akan takalishi ko akan rijal su za a je misalin suna abi dawo ko tirmizi za a je wata makataba wadda kai baka rika ƙoho ma ka rika ba za a ce su shiga makataba kan a ce a kuri kaza akwai a maktutat na malamin da kai shi ko da cikin almajirai da aka tabbatar da su me ya rubuta littafin da kashi ne na malamin da rubuta da an shi yana a makataba kaza zai je ɗauko yi ba kada ga musu kenan da nace kaza kaza kaza kaza ne dalilin isnadin hadisin ne to yin samu wani isnadi a wani ta wani ta makai bai zuwa kai a hannunka sai je maka ta baki inji bani ba sai gano ai da kace kaza kaza ashe ba wani bane ba wani ce wani ne ashe ba haka bane ba sai wasu misali abinda ya shahara nan na a lokacin wacce wani a lokacin ta wani ta bana lokacin abu abin hamshiya ko abin hamshiya ko na dace an ci abu da duka an suka shi ka kuma abu da duka duka an suka shi babu babu ina ta hamshin babu babu yin ta'amala alaikum amma hamshin babu shi kwata kwata babu amma duk abin da abin da ke rubuta nan ta amma duka in ka duka da wata sani ka duka abu dawuda suke hannun mutane in ba masu tanki ba za ka samu haka ake rubuce wa in abu hamsin alai babu ta rubuta ne a can tushe babu lokacin da abin ya ba mu lokacin akwai malami wani almaji malami ne malami na ko aboki na Najeriya malami na ko aboki ne a kamar muna bashi sai dai kan wannan magana na ce ba za ka zaka yi magana na ce ka ce ne ko abu dawuda gashi a rubuce ya ce a Allah ko ma tushe wallahi mun dauko littafi muka zubo littafi da shi muke ta yi wallahi duk da wadan kurin haka ne a can tushen babu ba haka bane ba amma duk yawan da bazan karanta hadisi na karanta maka an ce ku yi da wa ina abdul habshi ta ba mu sai rubuce wanda amma kai wanka ba wanda amara alaiku kalmar wani ke magana wanda amara alaiku annabi ta ba da an kai bincike magana shi albani ne wallahi cikin ruwa daga bayanin da ya ce din isnadin duk inda ya zo kwata-kwata yadda babu inda aka wanta a mara alaiku to amma malamai gasu masu bincike cikin majalisar baya sun ce sun bincika wasu kan rubuta hadisi guda shida daga samun guda shida daga irbazin daga irbazin guda shida suka rubuta gaba ɗayansu kowa ba wanda ya kawo in ta amara alaiku akwai ɗaya wanda shi ne ya kawo in ta amara sai ta ƙayyar malaman hadisi ana zai ta shuzuz shuzuz shaz ko su uku ne ɗaya ka ko su ɗaya kawo da ake da biyu to a mutum bakwai shidda sun kawo mutum guda ɗaya sala ko ka matsala kenan ko ta hujja abu na biyu suka ce sun samu kalmar wa'in ta amala shi abin da ce babu akwai suka samu cikin sanar bayaki akwai ruwaye ɗaya cikin almajirin na bakwai wanda kawo ita amara alaikum kuma shi ma a wajen shi a almajirin a cikin almajirin shi kasa wani ya kawo irin wata tafasan wa'in abin habshirin ba wa'in ta amara kamar ya ƙara raunin magana shi ma na bakwai da kawo ta amara an samu sa'alwa da almajiran shi akwai wanda kawo irin na sauran jama'a wannan misali ne wata kace dai kenan kaka wani su magana suka magana salafani kaka gaggawa su yata akwai damar su mu ba mu ta su yanzu kina akwai abin za a wani ya shahara sai na kowa da tsari haka za ka yi da ka sa in ta amara alaikum abu da alfiyar haka kira su yana yaji na zama gwada ta haka za a rubuce kuma ce abu da ya rubuto shi amma kuma sun abi dauda masu taƙi ba babu wani rubuta amma ta ya kawo ma a tabbamu amma haka kiyawo duka ko an jima da abu na kawar malami saudiya wanda ya yi ta da musamman kan wani misali su ma misali ya kai abin ya yi ke muna magana a cikin sa abin da mana kai kai ga gawa ture ta kokarin bincike a hankali to kenan wannan ruwa yanzu kenan ta tabbata bayan ya magana kanta ma kanta anuriya ce bai ganta bai ganta ba kanta iya ganta asira ta'ifa tsohon bubu ka ganta a rubuce wannan ruwa iya an ka koma za a gwata ta wani mina na shi na karshe wannan ya bana ruwa albani ture ta cikin da wani wannan amma koma bayan taushi na baya ya yi magana ya komo ya ce a ɗauke ta daga ta'ifa a kata sahiya na abu dawud daga jami'in tafiya ta ta'ifa a kata sahiya da yawon wani ya kanar rubuta a takaice da kenan to sai yake cewa cikin da wani wannan wannan ruwaya a lokacin nan bai da maganar ingancin ya ture ta amma yake cewa amma wannan ruwaya ko ta inganta abinda shi malamin ya kai magana babu wannan magana a ciki wata magana ta hana magana don kana biyan bukata hadisin abinda ya kawo ya tahaddata ne kuna hira tsakanin kunyi zur kowa ya zur kuna hira amma wani aboye wani daga waje magana akwai magana kuke babu wani magana ko kai ne kuna kama wani magana daban wanda shi ba zai ke ba irin zuwa sallah a sallah can gari iya wani ɗaki ya magana da nan waje ya ce wannan hadisi bai kare magana ba ko da ya inganta to zai inganta ina mu samu cewa gaba ta zai inganta kina a takaice dai yanzu magana hada magana ba mu nasi sirri karar da ka magana ta kana ban da ake ayi magana kai magana ba ambatan Allah ba nasin da makaranta baya na ambatan Allah annabi ya ce ina kyamar ambatan Allah ina halin biyan bukata kana magana ambatan Allah ne magana ba yi ba magana ba dan mutum mutum kana magana kai sai mai dogara magana ka eh har an ce a mata ba hira amma wace ba hira ba magana zai bukata sai ka sai ka tsaya baka kama hujja a nasan hadisi eh bayan malamai sun taka yana shi kenan amma malamai malamai suka taka yi da da bin nan malamai suka amma baka taba annabi shi ne matsala kaka ce annabi yake ba a magana a annabi bukata shi magana ka gani ba ce ba kai magana dai amma dai kaka ce annabi hana ne ko yana ka fahimta wannan ladabi suka ce Allah ba'ala akwai abin da muke fita musu suka an suke ba mu hakuri ma zuba zuba mu da mu ba magana ba magani ba kana wanka a ce ai ba magana ko kai ki wa ga maka ba magana na wanka wanda ci famu kuma da gaba su suna magana su ma ka ta da ziya sai in ta inda kazar haja bi kai mana wanka ba iya magana in kana biyan bukata ka shi ko da kana amma kada wanka wa da kai magana wai haka musa cikin sai mutum sai cikin sai mutum nan sai sai iya wanka a bude maka umma ne don ta assalamu alaikum annabi ce man anti annabi ya mata magana iya wanka fatima ta kare shi a bude maka fito maka ruwa ta inganta ta cikin sai mutum ruwa ta inganta kana umma ne ta wa annabi sallama kuma ya ce mata ba ce wace ce ta ce umma hari kuma ya mata marhamu iya cikin wanka ta yi mai sutura ta kare shi abu ne maka fitar maka maka ce nasi dai hana baka nan sakana a ce ina ban aiki bana magana a wacce magana ta malamai ladabi a halin kaza alhaja biyan bukata ana yi tsari boka shi shi malamai suke magana kaka kawo iya wanka kana wanka maka bana kana iya magana annabi ya magana iya wanka shi ne mai dogara kuran mataimakin sai yanzu dai nan kenan wannan ruwa ta tabbata ta a wata bankari yana hira mu da laura kan nabi Allah ce Allah ya fushi kan haka rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah kuma kaga dai ruwaya a wani wuri an tabbata inganta ba ta inganta da farko magana daga baya komo ya ga tabbacin ruwaya ya ka zanta ta da'ifa ka ce tabbata inganta ba to da'ifa tsawon bugu ne sabon bugu daga baya sun gyara ta mudda yace wal hadith bi zahirihi kashi abin malamin yake cewa hadisin a zahirin shi yufidu hurmatul kalam yana haramta yana afana da haramta magana yace illa anna al ijma' sarfa an-nahy an tahrim ila al-karah yace amma in ka diba tunda ya shi hukunta hadisin cewa an magana gaba daya yace to amma ijma'in malamai sun sarrafa hanin ba hani bane na tahrim na haramtawa a makaruhi ne da kai magana kaji sun magance makaruhi ne bai dace ba yi kaji Allah gafarta musu sai ladabi na biya an yi azima da ƙibalata ana so don zai biya bukata ya girmama alƙibla fala ya taƙabila wala ta dubira kai ya fuskanci alƙibla kai ya ba ta baya kenan mu a nan sai mu ce ka kalli gusum ko arewa ka a kalli gabas ko yamma an ka kalli gabas ka ba ta gaba ka ba ta gaba alƙibla an kalli ma ka ba ta baya ta duba yi ba a ba ta baya ba a ba ta gaba alƙibla shi ma wannan magana da ya maka garuwa ga dalilin shi yace li hadis abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idha jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbil al-qibla wa la yastadbirha rawahu ahmad wa muslim wannan abin da yake ruwayar abu rage ba labarin cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jalasa ahadukum li hajatihi idan ɗayan ku ya zamana dan biyan bukata ana da gunna ne ka ta gunni ne san da ba zama da ba kuna ba ba ko wani daga shi dai ana yin gidan kan magana ne in ka zauna mana rubuna za ka biya bukata fala ta kalli kibla kakka fuskanci alkibla kuma wala ta dibira kai ba kai ba kibla baya wannan ladabi ne kamata rawu ahmad wa muslim sai a stasar ke cewa wa hata nayu mahamudun alal kara ya ce wannan hannun ana ɗaukan shi akan karhanci shi haka ce me dalilin shi da ya ce makaru ne ba haram ba ne ba sai ce li hadisi bin umar radiyallahu anhu ma qala ya ce raqitu yawman bayt hafsa fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil ash-sham mustadabir al-ka'aba rahul jama'a yace na hau wata rana hau gida ko ɗakin hafsa ɗawashi yana leƙe-leƙen shi ita farata da mutalama alahata da ga annabi yana biyan bukata ke hango annabi kenan abin ɗaki ya gan shi kenan ya kan shi kenan ya gan shi mustaƙabilar sham iya kallon sham na batar makadis na take arewacin makadis arewacin madina an ka kalli an ka kalli batar makadis ka ba ka abu baya tun arewa da kuma ka tara kudu daga madina ba ka ɗauka da magaran ka kalli gaba yamma a shi a can madina tana musulmicin sham ya ka ce ya kalli sham kenan ya ba kibla baya kenan ya ce mustaqabilin sha musulmi ka'aba ya fuskanta alƙibla ya ba ya fuskanta sha sha makai ya ba alƙibla baya ka'aba baya ke wannan shine da ya ce maka karhanci ne ba haramci ba ne wasu ya ga annabi ke da annabi iya yi wani lokaci shi abin da sai tsara yake fahimta a shi au ko kuwa imma kenan makaruhi ne ba haram bane ba au yuqal fil jam'i bainahuma ko kuwa hanya ta biyu a ce yadda za a gama wannan hadisan guda biyu can ya ce idan mutum zai biya bukata kai huskanci alƙibla kai ba ta baya nan kuma gashi an gan shi ya huskanci sham ya ba ƙibla baya ya za a gama wannan magana guda biyu sai ke cewa إن التحريم في الصحراء رحت حرمت حرمت الصحراء أدايش تيبي أنا أكهنا بسكنت الإبلة قوة بايا والإباحة في البنيان هل تيم هكا إن أتكين جداني kaiji shi abin da ita ɗayan biyu kenan kwace makarubi ne kwace a akwai haram a daji a gida maka su ya kaga da gaba wannan magana ne wani yace fa an marwan al-asfar qal ra'at ibn umar ana ra'ilatahu mustaqbil al-qibla yabul ilayha fa qult ya aba abdurrahman alaysa qad nuhi an dhalik qala bala انما نهينا عن هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس kai fikin abdullahi bin makirin ko fikin bin waje shi ƙoramin asafar ke cewa na dari bin umar a daji a na ƙara ilata ya durkusa taguwa shi ya ta durkusa kuma ya ajiye ta mustaƙabilar kibila tana fuskantar a kibila kuma ya bulu ilaiya yana biyan bukata ta wutsari ya kallon kenan dabbar shi ma kenan mata kenan shi ma kenan ya kada tsibbe fa ko sai nace mishi ya ba da ma alaka ka duniya da zalika ba an haka ba ba an wani abun ba alfalaci eh an hana innama nuhu an hada bil fada adaji ne ahili aka hana fa idza kana bainaka wa bain qibla shay'un turka bala ba in tsakanin kai da qibla akwai abin da ya masa kamar a cikin gari kin akwai gini yace fala ba asa da zalika babu laifi ku gane bayan kabara wannan magana ce Allah ce mawqufin hadisi ne fa iya shi ibn Umar nan bata cin karo da hadisi marfu ku gane marfu kuma magana wannan ba ta annabi yace ba ku gane kuma tun farko shi ibn Umar ne ya ga ayi manzon Allah ayar da wannan abin ne tunda manzon Allah ya gari sai ya dauka kenan shi ana iya yi shi ne fikin murmushi albarin mu daga jatikitar wannan albarin ke wannan magana ba ta inganta wannan fatawa ibn umar kan haka ya inganta ya wannan magana amma mu koma a risin murfu'i kan masala ta malamai suna da magana biyu kan haka albarin ka ruwaya ta akwai irin su abin kasa sha'ari sabai zama suka yi burma yawa kamar kan magana ita asali ko kuma kare usul fiqh ta usul hadisi ka'ida ta malamai idan hadisi mutum ya zo ƙaunar kuma sai fi'ilan ya zo saba mishi a ƙa'ida ana ɗaukar ƙaun akan fi'il abu suka zo na annabi ya ce kaza ba a yi na aka samu kuma ya yi abu saboda shigar kususiya sai a rinjaye da ƙaun gane wa ma'ana a ƙaunar annabi yana magana da al'umma kan ku yi kaza kan ku kaza ko ku yi kaza in yi shi ya ya samu su siya wasu dalilai da su zo wanda shi sa sai sa ba a tune kawai ta da ta da kauli ne ce ka au ka cikin da ka ba ta baya haka ga kafai kuma sabu sabai da yawa haka suka ci gaba da yi annabi da baka da annabi ya komo ce ku kalla kaza ne ba da ba wannan na abin da gidawa shi ba kun ka tari a ran babu karantarwa a wannan abin nabi Umar ka tari ne kaga annabi a cikin madaki ba annabi ko karantarwa na amma da ya ce kaka ba samu ba annabi sallama yana yi ya ce ku yi kuma wannan abu ne a cikin gida da tarihin hango ba akwai dalili da yawa zai iya kawo su dalili amma bai turi abin da annabi ya ce kanku haka albani ka asarakin wannan kai ruwan da fatatta sanan sallallahu alaihi wasallam ke cewa ruwan a kawo ruwan abu dawud sanan muna ta in ta tabbata zan ke cewa ɗayan man yace man tafala tijahar qibla جاء يوم القيامة وتفرته بين عينيه أنا بتقول دون دي توهي التوهي بقى كشفة ده من أنا سأقول لك مثلا القبلة يعني مثلا دون دي توهي القبلة gobe kiyama zai zo da tauhid a huskar shi nan ya kai nan ga wani abin sabo kenan ba a tauhid a kibla to gani ba a tauhid duk a gabas alkibla ba a yi layi wannan ruwa ta inganta sun sahiya haka abu dauda ga ruwa sun ba maka shakka ta inganta ta inganta ruwa ta duwan da ya tafi gobe kiyama zai zo da kayan shi a huska ke lallai gini to shi na albani haka imam sana'ani imam nawawi ke cewa wannan magana da annabi magana turiya qibla a sallah ne a wajen sallah ne duk daya ba ya sallah ba kakka ya turiya qibla wata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani limami ya yi turi a katanga ta alƙiblar masallaci sai ka to a nan a can ai a gida ne a gari annabi ke magana ya hana a kan turi a alƙiblar kuma ya gari ya wada ai ba a daji ba ne to hi ma hana sai na bada ka to idan har to hi ma na magana kada kashi ita ya ce wannan malamin wannan limamin kai ƙara mun musalla to hi ne ya ce na lai abu to hi ne ya ce alƙiblar annabi ce wanda zai kai ƙara mun musalla annabi ana shi limanci dalilin ya tuya alƙibla kake lihi haka a takaice shi a ta gaskiyar magana ƙaul kuma da aikin sahabbai abun saka cewa mun ta sham sai muka iske da cikin sahabbai ke cewa muka iske yan sham su gumbar ɗakin su sun ba ruwan su tana kallon kibla ko ta ba ta baya ya ce mun ɗan saka ta mi a saka fulan layi ya ke ta sai mu ɗanka ka dace to zai sai wannan ya sake duka maka tsaya wani wuri ai dushi wannan wannan ta zamani ya za ka yi ko ka ɗanka daga ɗanka ka zaka ka ɗan dama dama ka ɗan da bidile ko sai sai sai sai mu ɗanka ka zaka mu ya cika furin da goro sai mu ya zami haka ta babban babban da yake su yan wanda kai a takaice ko a gida dan zaka yi dushi in zaka bar da aiki shine nan magana zamu gyara mana in mutum zai bar da aiki to zai bane je mai to je ke mai a mai plan ka ta kalli kibla gaskiya in ko ai kai na abu musa an karka za ka yi a sakar sosai shi da kuma abu da yana yi abu duske magana amma gaskiya magana zahirin magana wannan fikin ibn umar ce kuma ga dalilin shi wannan bai ture abin da manzon sallama yayi ya hodi kanku an sa nan kinan kauce mu kibla shi ya hilaliya gaskiya magana ko da ina gana yayi amma an ba da rura gaskiya yayi kokarin kauce mu kibla shi ya hilaliya ko gaskiya magana sai ina ne yauwa sai yake cewa a nan a wannan kenan zaman kare magana ta dai kallon kibla ka kalli kibla sai da ruwa ko mun ji dalilai ko mun ji dalilin kowa da alawa sai ladabi na shidda an yi tsaliban makanan layinan munkhafida za ka biya bukata a daji ka nemi wuri mai tafshi ba haƙo ba kuma wurin da za ka iya laɓewa an kana ba an ganka ba daga nesa magana kenan na wurin za ka iya laɓewa shi ne mun harguri ƙasa ƙasa kenan daga nan duka ba an ganka ba ya ce liyahatarin fi min isabatar najasa wuri da ake mai tafshi wanda ke makata wutsari ba iya kuma maka dan wuri mai tafshi kaga haƙo kaga iya kuma maka mata wuri mai tafshi kaga babu ruwa akwai karewa kanka wajen koma wani zaka shi ne cike nan yadda wuri don ka kare kanka daga samun zaka shi ma ce wannan magana da yi da hadisi abi musa radiyallahu anhu qal ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makan dam ila janb hayf fabal wa qal idza bal ahadukum falyaqad li bawlihi rawahu ahmad wa abu dawud yace wal hadith وإن كان فيه مجهول إلا أن معناه سهل حديث da kan hujja da shi hadis Abu Musa yace manzon sallama ya zo wani wuri mai tabshi cin dam wata sal magana sal geyen wata garka anan da biya bukata ta wutsari sai yake ce musu izabar alƙan ɗayan ku zai yi wutsari falyartar da boli da yi yadda hattara wajen dawowar tsari shi to wannan lafazin ruwa ta amur ta ahmad abu dawud amma hadisin gaskiya iya da rauni na cikin akwai majahul to duk da cewa shi mai shana bayanin hadisin iya da illa amma ce ma'anar shi sahiha ce domin an san manuwa ruwan su inganta na hattara da kuma wutsari hattara da tsakaka daga wutsari har manzon sallallahu alaihi labarin wani ana mai amma azaba ta kabari dalilin shi kula da tsari shi kula kuma mutu ko kina wannan shi ne sai ce kenan ma'anar maganar ta inganta kuma wannan ruwa tana da illa amma dai maganar cewa dan mutum zai yi tsari ya dake wurin da tsari ba zai koma mushi ba wannan abin tabbatacce ina ga na ya kamata mu tsaya sarro fakara insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته